من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمه الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsawata rayuwarmu ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci na al-muhajirun domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda yake gudana mako-mako a daidai wannan lokaci a irin wannan rana ta juma'a a wannan lokaci da tsakankanin wato sallar magariba da kuma sallar isha wanda muka katse gudanar da shi saboda ainihin zuwan wato wata Ramadan al-Mubarak wanda ya gabata muna roƙon Allah tabaaraka wa ta'ala ya amsa mana ayyukan da muke gabatarwa ya sa mana a cikin mizanin kyawun ayyukan insha Allah tabaaraka wa ta'ala zamu fara farkon suratul fajr yau muna 27 ne ga watan shawwal shekara ta 1446 bayan hijira nan sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya insha Allah za mu tashi suratul fajr suratul fajr wato ita ma mulkiya ce wato an saukar da ita ko an saukar da mafiya yawan ayoyinta kafin hijira muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد طيب الله تبارك وتعالى يتي والفجر Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da alfijir wa layalin ashirin Allah ta'ala ya ce ina kuma rantsuwa da dararraki guda goma wa shafa'i wal watr Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da shafa'i wato bibbiyu wal watri da abin da yake guda daya wal fajr Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da alfijir bayan ya rantsuwa da alfajir ya rantsuwa da dararraki guda goma ya kuma ya rantsuwa da shafa'i da wutiri Allahu tabaraka wa ta'ala shi yana da dama ya rantse da komai ya rantse da kansa ya rantse da halittunsa ya rantse da komai subhanahu wa ta'ala kamar da yace wal layli idha yaghsha wan nahari idha tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal unsa Allahu tabaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa da dare yana kuma rantsuwa da yini wama kalakan zakara da wato da shi kansa kenan yana wa man kalakar azzakar wal unsa da wanda ya halicci namiji da kuma mace ya rantse da sama wato ya rantse da dare ya rantse da yini kuma ya rantse da kansa shi yana da dama subhanahu wataala ya rantse da komai amma shi dan adam ba shi da damar wato haramun ne ya rantse da abin da yake ba Allah ba haramun ne a musulunci rantsuwa da wani Allah mutum ya ce na rantse da manzon Allah wannan haramun ne na rantse da sama wannan haramun ne na rantse da Ka'aba wannan haramun ne na rantse da gajimare wannan duk haramun ne na matan gani sai dai malamai suke cewa idan mutum ya ce ya rantse da alkur'ani yanzu wannan ba za a ce wato ya yi wannan ƙaramar shirka ɗin ba sai dai shi abin da ya yi ya yi wato ya bar abin da ya fi abin da ya fi shi ne kai tsaye kira Allah ta'ala ce rantse da shi amma rantsuwa da ƙur'ani ɗin bai aikata laifi ba amma dai abin da ya fi cancanta shi ne shi ya rantse da Allah saboda Allah tabaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa da al-fajr wal-fajr malaman tafsiri sun yi sabani cikin magabata cewa wannan al-fajr ake nufi wasu suka ce abinda ake nufi shine ana nufin al-fajr din wato daya ga watan zulhijja abinda yasa suka faɗi wannan ko suke cewa shine tunda Allah ta'ala a gaba yace wa layalin ashrin ina rantsuwa da darraki guda goma suka ce dare goma nan ko kwanaki goma nan ana nufin goman farkon zulhijja saboda haka Allah ta'ala ya rantse da alfijirin ranar farko yau din nan shine ɗaya ga watan zulhijja to wannan alfijir din Allah ta'ala ke rantsuwa da shi wannan ɗaya daga cikin maganganun magabata kenan wasu suka ce wannan kuma an rawaito wannan magana daga Abdullahi ibn Abbas na fatan gane cewa walayalin ashirin ana nufin wato daren goman farko na watan zulhijja wato goman farko na watan babbar sallah wasu suka ce wal fajri Allah ta'ala yana rantsuwa ne da wato alfijir na farkon wato ranar farko na watan al-muharram wato sabuwar shekara ta musulunci yau din nan in an wayi gari ɗaya kenan ga watan al-muharram suka ce wannan alfijir din Allah ta'ala ke rantsuwa da shi domin yanzu shekara za ta fara za a fara lissafin sabuwar shekara fitowar alfijir din kaga wato wani abu zai faru a wannan shekarar wanda bai taba faruwa ba tun da aka halitta duniya to saboda haka wannan Allah ta'ala yake rantsuwa da shi domin kowace shekara da ka sani wani abu yana faruwa a cikin ta wanda bai taba faruwa a baya ba kuma zai faru Allah ta'ala yana cikin iliminsa kaza zai faru a wannan shekarar za a haifi wani da wani wani da wani za su mutu wani da wani za su sami kaza wani zai yi aure zai auruwa ce wace za ta auruwa ne wace za ta haifi wani za ta haifi wance duka zai faru a kowace shekara na shi saboda haka al'amura ne sababbi Allah tabaraka wa ta'ala shi bar kansa sanin me zai faru saboda ka sai rantsi da wannan alfijirin na farko na wannan shekara haka wasu kace magana ta kuma wasu ka cewa wal fajri ana nufin Allah ta'ala yana rantsuwa da kowanne alfijir na kowace rana ma domin kullun alfijir ya fito akwai abin da zai faru shi ma a wannan yinin da bai taɓa faruwa ba kowace rana ta fito sai ka samu wani abu ya faru a doron a doron duniya wanda bai taɓa faruwa a baya ba wani a ranar zai bar duniya wani a ranar zai zo duniya wani a ranar zai samu arziki na kuɗi wani a ranar wato bayan fitowar wannan alfijir din zai samu lafiya daga rashin lafiyarsa wani kuma a ranar zai kamu da wata cuta wani kuma a ranar zai wato zai haɗu da wanda yake nema wani a ranar wani alkhairi zai same shi wani kuma wannan ranar zai gama wata wahala da yake sha a gidan duniya saboda haka kullun alfijir ya fito akwai al'amura sababbi shi sake daga cikin abin da aka samu na ma'asurat addu'o'i shine mutum wato bawa idan ya waye gare shi Allahumma inni as'aluka min khairi hadha al-yawm wa khairi ma fihi wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma fihi ya ubangiji ina roƙanka ka bani alkhairorin da suke cikin wannan yini da muka shigo yanzu muka shigo yau ka kuma wato ina roƙanka alkhairin wannan yini da alkhairin da ke cikin sa ina kuma neman tsarin ka ka kare ni daga sharrin da ke cikin wannan yini da kuma sharrin da ke cikinsa domin kullum sai wani abu ya faru wanda yake sabo wato a gidan duniya saboda kawai suka ce wal fajri ana nufin Allah ta'ala yana nufin yana rantsuwa da alfajir wa layalin ashrin da kuma kwanaki goma kwanaki goma ko kamar yadda bayani ya gabata ana nufin goman farko na watan zulhijja annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ne gaba ɗaya a duniya wanda kyakkyawan aiki ya fi soyuwa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala fiye da kwanaki goma farkon watan zulhijja sabai suka ce wa rasulullah walal jihadu fi sabilillah ko jihadi domin Allah ma mutum yayi jihadi a wasu watannin a wasu kwanakin aiki a kwanakin goma farkon watan zulhijja yafi annabi sallallahu alaihi wasallam ce walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi ɗin domin Allah aikin da bawa zai yi a yinin kwana goma farkon watan zulhijja Allah ta'ala ya fi son wannan wannan akwai falala mai yawa malamai sun yi tattauna cewa da goman ƙarshen ramadan da goman farkon watan zulhijja wanne ne yafi wasu ka ce a goman farkon zulhijja ya fi saboda shi ya fi ganima da yawa ganimar ko shi ne mai shi da ranar ranar ake nufi shi kuma goman ƙarshen ramadan daren ake nufi kowane da matsayinsa na ramadan ya fi kowane dare da ka sani na duniya shi kuma na watan zulhijja ya fi kowane yini saboda kawai suke cewa wannan ya fi saboda ya fi sauki tunda shi da rana ne ido na gani ido shi kuma wancan da daddare ne saboda haka wani bacci ya masa nauyi ba zai iya tashi ya ibadu ba saboda haka falala suka ce to Allah ta'ala ya saukar da falala mai yawa wato ga bayinsa a cikin goman farko na watan zulhijja walalin ashar Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa shafa'i wal watr naka ce shafa'i shine abu biyu wal watri wasu suna karantawa daga cikin qurra wal witr wasu karanta bi fatahil wa wal watri duka kuma an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam wana qira'at ne riwayat ne wanda suke fabita an rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa shafa'i wal watri ko wal witr Allah tabaraka wataala ce yana rantsuwa da shafa'i ma'ana bibiyu wal witr yana kuma rantsuwa da daya to shi ma malaman tafsiri magabata sun yi maganganu mai yawa kwarai da gaske wasu ke cewa abinda ake nufi dangane da wato ash-shafa shine halittun Allah tabaraka wataala kamar da yace wa khalaqnakum azwajan Allah tabaraka wataala ce mun halicce ku ne azwajan wato namiji da mace idan ka ji an ce tinkiya akwai rago akuya akwai tauye ko saniya akwai sa namiji akwai mace a ce mutum mai gida akwai uwar gida in an ce ango akwai amarya in an ce yaro akwai yarinya in an ce saurayi akwai budurwa duka al'amura bibibibi na fata gani idan an ce farin ciki akwai mai bakin ciki in an ce fari akwai baki in an ce sama akwai ƙasa ko an ce ƙasa akwai sama duk abin da yake duniya dai halittu Allah tabaraka wa ta'ala yayi su guda biyu wa khalaqnakum azwaja mun halice ku biyu to da wasu malamai da yawa daga cikin magabata suke cewa wa shafa'i Allah ta'ala yana rantsuwa da halittu ne gaba daya domin sun halittu din wato biyu ne wutar kuma wato shine shi kadai wato shi kansa shine tilo guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna allaha witrun yuhibbul witra Allah tabaaraka wa ta'ala shi kadai ne yana son kadaitaka shi kadai ne yana son witri saboda ka yace ku yi witri mana ku yi raka'a ɗayan ƙarshen kowane dare saboda ka Allah tabaaraka wa ta'ala shine witri saboda ka yana son witri shi kadai ne yana son kadaitaka subhanahu wa ta'ala kada hada shi da kowa kada hada shi da komai idan aka hada shi da wani wallahu tabaraka wa ta'ala yana kishin haka yana kuma fushi kwarai da gaske subhanahu wa ta'ala shi yasa annabi sallallahu alaihi cewa saboda kishin Allah tabaraka wa ta'ala ne ma ya haramta yi masa shirka saboda ka wa shafa'i wal watr Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da halittu yana kuma rantsuwa da kansa wato shine guda daya kamar yadda wasu suka ce wasu suka ce ash-shafa'i din ana nufin raka'a biyu da ake ta nafila ta shafa'i walwitir yana kuma rantsuwa da wutiri guda ɗayan nan ne abu hurairah ta yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasici cewa kar ka yadda kai bacci baka shifa da wutiri ba ya ce karka da kai barci baka shi bai da wuturi ba wanda yake ganin cewa yana da dama zai iya tashi kafin fitowar alfajir to yayi wuturi karshen dare ya fi farkon dare amma in kana tsoron kar abin ya wuce kai a farkon dare kuma ya fi saboda karka zo ka rasa kai biyu babu gaba daya amma dai karshen dare ya fi saboda ka ashafa ko dai ya zamto kamar yadda magabata suka ce ana nufin halittu ne ko kuma wato ainihin raka'a biyu na shafa'i din ne walwatar ko dai ya zamto wato shi kansa Allahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda da yawa daga cikin magabata sun ce wannan fasarar ake yi wato yana rantsuwa da halittu yana kuma rantsuwa da shi kansa shine alwutr kuma yana son wutr na watan gane shi yasa ma yake cikin sunna wato lokacin da aka zo tafiya sallar idi mana washe ranar sallan karamar sallah ranar sallar idi na sallar azumi mutum ya ci dabino kafin ya je idi kuma yana daga cikin sunna mutum ya ci wutiri shine ko mutum ya ci guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko tara ko sha biyar ko sha ɗaya ko sha biyar ko sha bakwai ko ashirin da ɗaya ko ashirin da uku ko nawa ne ya zama dai da ɗaya akwai dai wani tilo ina fata an gani ina nan tunawa akwai wani abokin ina faɗa yunus ana can su yunus aga an kano a jami'a da ke ana ba da dabino ɗaki ɗaki haka kowa zai karɓo ko ɗaki su karɓo katan ko katan biyu yanayin dai da mota ta kawo to shi in ya zo da safe ina za a aji na ɗaki dole ke bukata ya ɗiba ka koma gefe ko ka jawo katan ɗin gaban ka to in ya zo zai ci dabino sai wuce hirin shi to wutirinsa ko saba'in da ɗaya ko casa'in da ɗaya ne shi yanzu ya rinka cin dalilin haka sai ka daɗe ka ci ka fita ka dawo yana katan ɗaya yana gabansa yau da yana da ci sosai ƙwarai da gaske ce wutiri nake so in kai wutirinsa ko dai ce ma wahid wa saba'in ko wahid wa tis'in aka yi wa shafa'i wal wutiri Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsa da halittu ya kuma rantsa da kansa subhanahu wataala sai yace wallaili idza yasir Allah tabaaraka wataala yana rantsuwa da al-lail wato yana rantsuwa da dare yana da dama subhanahu wataala ya rantsi da komai amma kai ba dama ka rantsi da komai sai da shi subhanahu wataala idza yasir idan wato daren ya tafi yana rantsuwa da dare yayin da dare ya juya baya ya tafi wallaili haka ne yace wallaili idza adbar wata aya wallaili idza adbar anan kuma yace wallaili idza yasr wato yana kuma rantsuwa da dare idan yace wato karshe karshen dare yana da matsayi a cikin addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan wato ya zama kashi ɗaya bisa ukun dare yayi Allah tabaraka wa ta'ala yana saukowa zuwa ga saman ta daya saman duniya sai ya ce wa yake neman tuba ya nemi tuba ta in yafe masa wa yake da wata addu'a yayi addu'a na amsa wa yake da wani roƙo ya roƙe ni da bashi yasa ƙarshe-ƙarshen dare kusa da fito kafin alfajir ya fito ko da minti goma ne ka samu dama ko minti biyar ka samu dama ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala lokacin ana saurin amsar addu'a na wata gani malamai sun yi maganganu cewa idan dare ya zo ƙarshe wace irin ibada ya kamata mutum ya yi wacce tafi wasu ka ce karatun qur'ani wasu ka ce nafila tafi wasu ka ce istighfar saboda Allah ta'ala ya ce wasu ka ce me wato istighfari ko tasbihi wanda sun ce Allah tabaaraka wa ta'ala yace wabil ashari hum yastaghfirun wato yayin da dare ya zo karshe kafin alfijir ya fito su mutanen kware suna istighfari to kaga mutum kuma zai iya ware dan lokacin da yake da shi minti 30 ne zaka iya yi kafin a kira sallah to minti 30 din nan zaka iya raba kai duka abubuwa guda uku din kaga dama minti 10 kai nafila minti 10 kai karatun qur'ani minti 10 ka zauna kai istighfari kaga duka guda kun kamura kai kuma kai istighfari a cikin minti goma kuma ka roki Allah tabaraka wa ta'ala bukatunka yana daga cikin lokuta mafi ya tsada Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahi idza yasir yace hal fi zalika Allah tabaraka wa ta'ala yace hal bi ma'ana qad lalle cikin haka din fa qasamun lalle akwai wato abun rantsuwa lizi hijir ga ma'abota hankula ga duk wanda yake da hankali lalle akwai abu rantsuwa cewar lalle Allah tabaraka wa ta'ala wallahi Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah shine wanda ya cancanci abota masa inna fi zalika lalle a cikin hal fi zalika lalle cikin haka din qasamul lidhi hijr Allah tabaaraka wa ta'ala yace akwai wato abun rantsuwa mutum ya iya rantsuwa akwai rantsuwa ga ma'abota hankali Allah tabaaraka wa ta'ala ya rantsi da alfijiri da kwanaki goma na farkon zulhijja ko wasunsu da kuma dare idan ya juya da shafa'i da wutri to cikin wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa akwai rantsuwa ga ma'abota hankula sai Allah ta'ala ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad alam tara shin baka san ba malamai suna cewa idan aka ce alam tara ana nufin baka sani ba ba ana nufin gani ba na nashin kalmar ru'ya din ba shin ba ka sani ba tunda an karantar da kai an maka wahayi ya kai manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai ne karatu ka karanta cikin alqur'ani wa amma adun fahuliku bi tsabiya su an halakar da su da tsabiya ba ka karanta wannan ba ka san wannan ba shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace alam tara kaifa shin ba ka san yaya fa ala rabbuka bi'ad yaya ubangijin ka ya aikata dangane da adawa ba irama zatul imad wanda suke sune irama zatul imad wato ma'abota turaka irama dinnan wasu malamai suke cewa anashin adawa sunan kabilar irama sunan kakansu ad wasu kace a su din ne ad kakansu irama din wasu kace a irama din sunan garin su ne sunan kauyen su ne saboda haka suna da turaka masu karfi saboda kace Allah ta'ala ce irama wato kauyen irama din zatul imad ma'abotan wato kauyen ma'abocin tiraku haka ko suka ce ana nufin irama za ta ni'mat ana nufin su adawa ma'abota tiraku saboda karfin su allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa Allah tabaaraka wa ta'ala bi halicci kwatankwacin ta ba hadin nan ana nufin qabilatu ad Allah tabaaraka wa ta'ala bi halicci kwatan irin wato kabilar adawa adawa ba fil bilad a cikin wasu garuruwa ba ba a halicci waɗansu mutane kamar yadda aka halicci adawa adawa ba wa samudul ladina jabu sakhara bil wad da kuma samudawa alladina jabu sakhara waɗanda suka tsatsa ga duwatsu bil wad a wata mafada mana suka tsatsa ga duwatsu suka yi dakunan su su samudawa saboda karfin su suka huda dutse ya zama to dakunan kwanansa cikin dutse ne wadi din ana nufin wato a gurin da suke rayuwa din shine wata mafada ga duwatsu kuma guri ne kamar mafada inda ruwa yake taruwa haka sun kukula wato duwatsu sun yi dakunan su da adawa da samudawa waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su da ainihin wato karfi su samudawa an rawaito daga ɗaya daga cikin tabi'an yake cewa suna da tsayi kwarai da gaske yake cewa tsayinsa ma ya kai zira'i goma sha biyu ya kai zira'i goma sha biyu saboda tsawonsa saboda girmansu na fatan gani amma abin da ake cewa wanda za ka ji 'yan turmi suna cewa tsawonsu ya kai ko kuma girmansu ya kai zai ɗaukar bishiya ya karye gindinta ya yi ya asuwa kide wannan ba gaskiya ba ne wace idan ya tafi na taɓa jin wani ya kunna a waya cewa shi ai ba samu da ya ci dai ko ba adi in yayi tafiya zai iya yin wata daya kansa yana an goshi yana cewa ga kan baba can eh adawa ce ko yace yana cewa ga kan baba can to kaga wannan duk ba ba wani dalili da ya gwada haka wanda wannan asar ne aka samu ba ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma ya kai zira'i goma sha biyu din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi adam tsayinsa zira'i sittin to kuma yace halitta ba za a gushe ba ana rage halitta har zuwa tashin alkiyama annabi adam shi yafi kowa tsawo a duniya kuma duk wanda za a halitta bayan annabi adam ba za su kai annabi adam tsayi ba sai dai in za a shiga aljanna kowa kuma za a ƙara masa tsayi kamar tsayin annabi adam kamar yadda hadisi ya tabbatar a cikin sahih bukhari zira'i 60 to kaga kenan wato kaga kenan adawa ai sun zo bayan bayan annabi adam ne kaga za a ce kuma sun kai haka zira'i sittin fa tsayi ne wanda yake ba zai fi kamar falwaya ba in ma zai fi kaɗan ne yanzu in falwaya ka ɗauka ka yanzu falwaya da take gada mai kana hango ta ba ta hango amma inda intirmi suke faɗa kamar nan da kano za ka hango kan ba'ali ina taɓa jin wani ma shi ma wani ya kunna wai su ɗin wani yana shiga in a yanzu ne wanzami zai shiga kororon hancin guda ɗaya ya riƙa yin aski za a zuba su ma da yawa za su yi kwanaki suna aski wannan ma bai san wannan yana ciki ba wannan da ƙarya ce wai za ka zai iya shiga da risho ɗinsa da kayan abinci ya riƙa fa kunna wuta risho a hancinsa guda ɗaya kai ka ji Allah wa kuma mutum ne kuma mutane an kewaye shi ana jin wa'azi ƙasar nan sai a hankali kaga wannan turmi ne ba wani dalili da ya gwada haka ba abin da ya ce wannan wannan ya ci karo da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce خلق الله الآد خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا أو كما قال صلى الله عليه وسلم Allah ya halitta annabi Adam tsayin sa zira'i 60 kuma ba za a gushe ana rage halittuwa har a ƙarshen kiyama to kaga za a kuma wani zo ce an yi wani mutum wanda za a shiga hancinsa ana masa aski a daɗe a yi sati biyu fiye da sati biyu ana aski a horar risho a yi me a yi abinci a kwana a yi wanka duk bidan ba a iya aski ake masa Allah tabaraka wa ta'ala yace wa samud alladhina jamu sakhara bil wad wa fir'auna dhil autad da kuma fir'auna ma'abucin al autad wasu ce al autad din nan ana nufin wato rundunoni da fir'auna ma'abucin rindina ko kuma da fir'auna wato ma'abocin tiraka shi ma kamar yanda wato ad suke da shi iramaratul imar kenan to saboda haka wato shi fir'aun kamar yanda aka samu wani asar daga ibnu abbas ko dan mas'ud amma malamai sun ce a cikin asar din akwai rauni isnadin bai inganta ba ko akwai wani wanda ake tuhumarsa da ƙarya a cikin isnadin yake cewa a lokacin fir'auna isa ce doguwa akwai wata mata akwai wani mai kula da wani sto na fir'auna to matarsa ɗin mumina ce shi ma mutumin mumini ne ya ɓoye imaninsa tsawon shekara ɗari to daga matarsa sabo tana yi wa 'yar gidan fir'auna kitso sai abin da take tada kan da shi sai ya faɗi da ya faɗi sai take cewa Allah ya la'anci wanda suke bautata wani Allah sai ‘yar fir'auna take ce da ita akwai wani Allah ne banda babana sai ta ce da ta ɗe Ubangiji na Ubangijinki Ubangijin babanki Ubangijin samai da ƙasa ya ce kina da hankali kuwa akwai wani Allah ne in ba babana ba ta ce ƙwarai da gaske ai Ubangiji na shine Ubangijin babanki sai ta tashi da ita ga fir'auna fir'auna yasa aka zo aka kama ta aka daddaure ta akan wannan turaka din har matarsa ita ma Asiya binti Zam'an ita ma haka ta goyi bayan wancan aka kama ta aka daddaure ta to karkashin wannan ayar malaman tafsiri suna kawo wato wancan dogon asar din cewa wa fir'auna bil autad da fir'auna ba abocin turaka ana nufin waɗannan turakan da yake daure duka wanda ya kafirce masa wanda ya imani da Allah tabaraka wa ta'ala الله تبارك وتعالى يتي
الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
طيب الله تبارك وتعالى يتي الذين دغوا في البلاد waɗanda suka yi ɗagawa suka wuce gona da iri suka yi shishigi fil bilad wato a garuruwa ma'ana ana nufin akan ƙasa suwaye waɗanda suke sun yi shishigi akan ƙasa wato su ne dai wanda aka ambata a baya wato adawa samudawa da kuma shi fir'auna su ne allazina ɗagawa fil bilad su ne wanda suka yi ɗagawa suka yi shishigi a kan ƙasa fa'asaru fi halfasada a fasada Allah tabaraka wa ta'ala ce suka yawaita yin barna a kan ƙasa da samudawa da adawa sun yawaita barna domin mafi girman barna shine mai da'awar bautar wani Allah ballantana ma ko mutum ya ce shi ne Allah ɗin kamar da fir'auna yi kaga wannan shi ne mafi girman barna shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa aktharu fiha fiha al-fasad Allah tabaraka wa ta'ala ya ce suka yawaita barna akan kasa fasabba alaihim rabbuka sauta azab fasabba alaihim rabbuka sai ubangijinka ya zuba a kansu sauta azabin wato bulaliyar azaba abinda ake nufi Allah tabaraka wata'ala ya zuba musu azaba wacce take mai tsanani wacce take mai tsananin gaske ya musu azaba ta hanyar halakar da su da ainihin tsawa ya musu azaba wato su ainihin adawa kenan samudawa ya halakar da su ta hanyar mai iska fir'auna ya halakar da shi ta hanyar ruwa duka Allah tabaraka wa ta'ala ya musu azaba wannan fa a gidan duniya ke ballatna go gobe alkiyama shine sai yace fa sabba alaihim rabbuka sawta azab ubangijin ka ya kwaranya musu bulaliyar azaba sau ana nufin bulala abin da ake nufi shine ya kwaranya musu ya zuba musu azaba matsananciyar azaba Allah tabaraka wa ta'ala yace inna rabbaka lalle ubangijinka labil mirsad lalle yana nan a madakata ubangijinka yana nan a madakata ma'ana babu wanda zai wuce face Allah tabaraka wa ta'ala ya masa hukunci ko da ya masa hukunci cewa tafi gidan aljanna ko kuma ya masa hukunci sakamakon mummunan aikinsa cewa tafi gidan wuta Allah ta'ala ya kare ba wani mutum da zai kubucewa Allah tabaraka wa ta'ala a ce ya mutu ya riƙe kawai Allah ta'ala ya manta shi cikin ƙasa ran kiyama ba ta shi babu wani inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijin ka yana nan a madakata al mirsad kamar ka koro waɗansu ko ka samu hanyar da mutane ko wasu dabbobi za su wuce babu hanya sai guda ɗaya yanzu a ce masallacin nan babu ƙofa sai wannan kuma wani yana bakin ƙofar dole in mutum zai fita sai ya bi ta nan to wannan shine mirsad wato gurin da kowa sai ya biyo ta gurin to ubangiji yana nan a subhanahu wataala abinda ake nufi shine babu wanda zai kubuce wa Allah tabaaraka wataala kowa ma'ana kowa sai ya mutu kuma kowa sai Allah tabaaraka wataala ya masa hisabi sai dai idan ka ga mutum cikin mawuyacin hali to shi ya jawo kansa wani ya tambayi Abdullah dan Abbas yake cewa da shi wane ne zai hisabi ne gobe da kiyama sai ya ce Allah tabaaraka wataala sai ce idan aflahana lalle in haka ne ko mun sha insha Allah in dai Allah ta'ala zai hisabi yace to haka ne mun haye kuwa saboda Allah tabaaraka wa ta'ala ghafurun ne sannan kuma rahimun ne bil ibad subhanahu wa ta'ala mai gafara ne mai tausaya bayi ne in ka gabawa a gidan wuta to shi ya jawo kansa zalika bima qaddamat aydikum kuma wa anna Allah laysa bi zallamin lil abid Allah tabaaraka wa ta'ala baya zalintar bawa in ka gabawa a cikin kakana kai gobe da kiyama shi ya jawo kansa amma Allah tabaaraka wa ta'ala baya zalunta kowa subhanahu wa ta'ala na fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين طيب الله تبارك وتعالى يسي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ما وتولى شيء دان أدم إذا ما ابتلاه ربه إذا أبنجد سيجر بيش فأكرم فأكرمه سي أبنجد سيكرمش ونعمه ينعم تاشد دوكيا دعاء كود مطعي فيقول سيكجنا شيوا ربي أكرمن Ubangiji na ya karrama ni, ya mutunta ni. Ya rika cewa Allah ya mutunta ni ba kuma da niyyar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala a'a yana faɗa ne saboda jiji da kai da girman kai da cewa ai mu munewa ne muna taba abu zai zama kuɗi muna taba abu za ga ya ci gaba bai san Allah tabaraka wa ta'ala shi masa wannan ba
kalla Allah tabaraka wa ta'ala ce ba haka bane bal la tukrimuna al-yatim ku mutane ba ku karrama wato ainihin miskine ba ku damu da ciyar da miskine da daukar nauyin su wala tahadduna ala da'imil miskin na'am wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu rizqahu Allah tabaraka wa ta'ala yace amma shi ko dan adam din idza mabtalahu rabbahu idza mabtalahu idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya jarrabe shi faqadara alaihi rizqahu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya kukuta masa wato ya kunku'a ya kuntata masa arzikin sa ya zamto talaka fa yaqulu sai kaje na cewa rabbi ahanan sai kaje na cewa ubangiji na ya wulakanta ni al-ihana shine al-dhullu wal inkhifad shine kaskantarwa da kuma yin kasa da mutum dukan ya ce ubangiji ne ya wulakanta ni ubangiji ne ya hana ni dukiya kalla Allah tabaaraka wa ta'ala ce ba haka bane balla takrimu dal yatim bakwa karrama bakwa mutunta anashin wato maraya wala tahadduna ala da'amil miskin ba kuma kwa kwadaitarwa abinda ake nufi bakwa umarni a bisa ciyar da miskini Allah ta'ala yace fa'amal insanu kaga shi dan adam idza mabtalahu wannan idza mabtalahu dinnan mimun dinnan sila ce abinda ake nufi fa ammal insanu idza talahu rabbuhu na batan gane fa ammal insanu idza idza talahu rabbuhu fa akramahu ma din sila ce wato ana nufin idan ubangijinsa ya jarraba shi wace jarrabawa ake nufi anan jarrabawa ta hanyar bashi dukiya domin ba da dukiya din ma ne jarrabawa ce idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya to ya jarraba ka ya gwada ka ne domin zaka yi kyakkyawa ko zaka yi mummuna zaka kyautata gobe alkiyama ka samu sakamako ko kuma zaka rike kamkam in so ka mutu kawai a maka hisabi bata maka amfanin komai ba wannan yana nan akan duk wanda aka bashi dukiya Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye shi akan dukiyar da ya bashi shi sama Allah ta'ala ya kirayi abin da cewa mai jarrabawa fa'amar insanu idza mabtalahu rabbuhu wato shi dan adam idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akram fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu rabbi akramani yace ubangiji na ya karrama ni Allah ya mutunta ni inda ya bani kuɗi wa amma idza mabtalahu amma idan Allah tabaaraka wa ta'ala ko ya jarrabe shi kaga anan ma sake cewa jarrabawa mana shi dukiya din jarrabawa ce ita dukiya din haka nan talaucin shi ma mai jarrabawa ne amma annabi sallallahu alaihi ke cewa ba wato talauci in ke ji muku tsoro ba ita jarrabawa talauci bata cika zama matsala kai tsaye ba sai dai waɗansu kan zama musu matsala ɗin amma dai babban abin da nake ji muku tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shine a shimfiɗa muku wannan rayuwa ta duniya ɗin sai zamto kun manta da mutuwa kun manta da hisabi sai zamto duniya ko duke ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da wanda suka zo kafin to da galibi zaka samu mutum ya fi wauta in yana da kuɗi ya fi ciwo mutane mutunci saboda kuɗinsa yana jin yana da kuɗi duk abin da ya ga dama zai yi ba wanda ya sai taka shi sai dai taka mutane tun da shi yana da kuɗi duk wani mai mutunci kuma mai mutunci wani saboda ba su da kuɗi duk shekarun mai shekaru bai da mutunci saboda bai da kuɗi abin da mai kuɗi ko shi ne mutunci wannan ya fi komai sharri a cikin mutane mutuncin ka kawai kuɗi mai kuɗi shine mai mutunci mara kuɗi ba mai mutunci bane da lalle kai ma bai mutunci bane domin mai mutunci yana ganin mutunci masu mutunci ba wai dukiyar dan adam ita ke gwada cewa mutuncinsa ko rashin mutuncinsa kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka dukiya bayya nufin cewar kai mutumin kwarai ne kamar yadda in ya baka wato in ya jarabe ka da talauci ba yana nufin cewa kai mutumin kwarai bane kowanne zai iya faruwa wani Allah ta'ala zai iya bashi dukiya saboda mutumin kwarai ne wani kuma Allah ta'ala zai iya jarraba shi da talauci saboda mutumin kwarai ne wani kuma Allah ta'ala zai iya jarraba su da talauci saboda mutumin banza ne wani kuma Allah ta'ala zai iya jarraba su da dukiya saboda mutumin banza ne duka yana faruwa daga Allah subhanahu wata'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kalla balla tukrimu da yatim a'a ko din bakwa karrama miski wato talaka wato menene maraya bakwa mutunta maraya ku dauki nauyin maraya ku ciyar da shi ku duba menene matsalolinsa ba dan da wannan ba idan aka ce ga kwamitin maraya sai ka ga ƙarshe dama lokacin ramadan ake ta neman fi sabilillah saboda marayu in sallah ta zo dau a tsararraba musu a ga su ma me za su yi me za a musu na anashin ɗinkin sallah ko na abinci sai ka ga abin abin tausayi yanzu kwamitin tafsiri ina gabara a kwamitin marayu ba ranar kudin da aka samu duka fi dubu sittin ba a can nefa sai tufafi da aka samu yawanci duk tsofaffi ne wani ma ba zai saku ba an tattaro na yara ka ga wani abu sun ma ya kamata a zubar da wani ya tattaro ya kawo a biyo 'ya'yan wani shi ma yansu za su saka wannan ɗin kuɗin duka fi dubu sittin ba barin ya tsammanin ko ɗari ne ko ɗari da ashirin aka samu kuma yara an yi rijistarin yara sun fi tamanin ina tsammanin to ya za a yi yanzu an zo an yi yara wajen tamanin kuma an ce an samu dubu ɗari nuna za a ba su an zama kai dubu biyu fa don ya kai dubu biyu dubu biyu wanda irin yari ne da dubu biyu yadi ɗaya muni yadi ne dubu yadi ɗaya ba wani yadi ne na can a zuwa gari ba to yadi ɗaya to kuma yadi ɗaya zai masa ɗinkin sallah sau da ka yana daga cikin wato abin da yake kawo albarka a cikin al'umma su ne shi ne su damu da marayun cikinsu annan sana ke cewa ni da mai renan maraya kamar haka za mu zauna cikin aljanna sau da ka kula da maraya kula da karatunsa kula da tufafinsa kula da yanayin rayuwarsa yana daga cikin manya-manyan ayyuka na alkhairi na wata gani yara marayu za ka samu ba sa makaranta yawanci kuma za a kai su makaranta sai da kai su makarantu wanda suke ba sa karya sun karya su ta garaban ba a gari su ta yawo a tsora masu talle a je can saboda ai wace yar uwar mamanta ce ko yar uwar babanta ce take aure a gida kaza ta ɗauko ta saboda kuma za a nemi kuɗi da ita dole saboda to da me zan miki oman wanki da me zan miki kaza shi ko mai gidan yana ganin tunda ba yarsa bace mareni ya ce ba zai ɗauki nauyin ta kamar wancan kamar nasa ba haka ba haka ya kamata ba kai man Allah ta ya ga dama yau sai ka mutu ayanka zama rayu kowa da kake jin cewa kai kana nan ka tsaya ayanka in Allah ta'ala ya ga dama yau zai karɓi rayuwarka gobe ayanka duka marayu ne kuma za su faɗa sahun waɗancan wanda kake musu ganin banza wanda baka damu da ainihin wato karatunsu ko abincinsu ko yaya ko yaya ba saboda haka wato karrama ainihin marayu yana daga cikin ayyuka na alkhairi Allah tabaaraka wa ta'ala yace wala tahadduna ala da'amil miskin kuma daga cikin munin ayyukan ku shine bakwa kwadaitarwa abinda ake nufi bakwa umarta da a ciyar da miskine kai baka da kuɗi amma kana da aboki wanda yake da kuɗi baka da kuɗi kana da wa mai kuɗi baka da kuɗi kana da makwabci mai kuɗi baka da kuɗi kana da kani mai kuɗi baka da kuɗi kana da wanda yake da kuɗi ko mata mai kuɗi to ka ba ta umarni ko ka ba ta shawari jakinta wani ka rika yin abinci kana raba mutane ramadan din nan ko kuma ranar juma'a ko kuma ka dan sayi buhu ɗaya ka dan raba mutane su rage zafi cikin damunan nan ko kuma cikin ranar nan ko kaza ko kaza na tala ce baka umarta mutane da wato ciyar da miskini da wanda kai an baka kawai ba za ka iya gaya masa gaskiya ko ka ba shawari wajen ya ciyar ba kawai kai kanka to ya al'amari zai zama ko ɗan siyasa ne kullum aje ya za ka ɗan samu wani abu amma yadda za a yi mutane ba ka damu ba zai yi rabo sai ku rabe tsakankanin duk wanda ranar kiyama za a bayyana shi kaji an ce ai wane sai dai ka ta gani a rubuce ai wane tirela kaza ya saya ta shinkafa an raba ko ka ce ya raba kaza ko sai dai ka ta gani a labarai an raba ma'ana ma bi kenan fa ya wuce fa an fa raba ya wuce sai ka ta gani abubuwan fi'ili ma bi ma bi ma bi haka ya riga ya gabata an raba an raba sukari kaza ya raba shinkafa tan kaza ina take wani abin ƙarya ne ba siya ba wani abin kuma an siya wasu rage tsakankanin su kuma su suna da halin da sun fi karfin abu amma su rage tsakankanin su lan kiyama duka wannan abubuwa su bayyana a gaban Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wa ta'kuluna turasa akalan lamma akan tani ko lokacin yace so da haka anan zamu takaita lokaci yayi insha Allah tabaaraka wa ta'ala wani sati zamu tashi aya ta 19 abinda muka yi dai Allah tabaaraka wa ta'ala ka sami tarayya cikin lada da kuma muka yi kuskure Allah tabaaraka wa ta'ala ka gafarta mana ya ubangiji ka ji kan iyayenmu ka sanya kabarwar su zanto dausayi daga cikin dausayi na aljanna wanda suke raye cikin su Allah tabaraka wa ta'ala ka kara mu
Salam, dangane da